Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki daga masallacin Yaraduwa wanda Malam Suraja Dalhat Imam yake jan baki kuma Malam Dahiru Imam ke fassarawa wanda wasu bayan Allah suka dauki nauyin kawo muku domin ɗaukaka kalmar Allah daga alfijin rediyo Awwal Ahmad nake cewa a yi sauraro lafiya.
Wai sun yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan suna da sun yarda da addinin su na Yahudanci kuma sun zo sun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk dai wannan Allah ya maida musu bayani aka ce wa yajra'u bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun suna wannan kalamai da suka kai masu su mutanen Makka suna ganin kamar sun yi wasu abubuwa ne wanda su dace ba to Allah ya ce wa'annan su ne Allah ke ba su lada linki biyu bima suka suna ba su ba su lada su linki biyu saboda sun yarda da addinin musulunci kuma sun yarda da addinin su na kirista kamin addinin musulunci ko ko na yahudanci saboda haka shi yasa har aka yi bayanin cewa ba su kada ake ba linki bi lada linki bi ba aka yi bayanin wasu mutane ba da ake ba su lada linki to su ne waɗannan mutane waɗanda su ne suka samu cewa sun zo sun musulunta bayan sun musulunta kuma suka ɗauko dukiyarsu suka zo suka ba 'yan uwansu madina waɗanda suke cikin wahala shi ne Allah yake gaya masu suke irin maganganun da aka rika yi musu shi ne Allah ke kawai za ta mai ullagawa in sun ji shak zagi magana mara amfani da sun ji an zage su ko sun ji wata magana mara daɗi a shakar shi ne zagi wala aza da cutarwa na da kufari da kagare aradu an sai su kawo da kai ga wannan zagi ba ruwansu ba kalu lana a amalina aikin mu namu ne wala kumu a amalukum kuma aikin ku naku ne salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku la naftajil jahilina mu ba mu fiye ma jahilai marasa sani salamtum minna mu dai kun ku bata da gare mu mila shakami da daga zagi wa gairi ni da wani sa la naftajil jahilina mu ba ba mu fiye ma marasa sani la ba mu abuta su ba yadda za a yi mu abuci mutum wanda ke jahili kuma yana yin zage-zage dama wannan ɗabi'a ita aka aure dukkan musulmi da ita duk mutumin da ya je an zage to ya kokari ya haƙuri sai Allah ya saka masa duk jahilci ke sa ya zage in gani mutum ya zage ka ko ya yi magana wanda ba ta dacewa da kai da kai ba to irin shawarar da Qur'ani ya bada wannan abu da aka ce suna yi ai Allah ya ba musu to kai ma so ake kazan kamar haka in ji kai an ma magana ta jahilci kai shiru in ji kai an ma magana wanda ba ta dace ba kai shiru ka kyale salamun alaikum la da fagil jahilina manzo Allah sallallahu alaihi da can Allah ya kore shi can can ba shi kurtul amfani da kurtul suratul arab kici mai huzul afawa wa amir bil urfi wa aril al jahilina ya rasulullahi kai ya kuwa duk abin da za a yi ma maimakon karama to ya kuwa eh wa amir bil urfi kai horo da alheri wa aril al jahilina ka kawo da kai ga jahilai duk mutumin da ya ma jahilci a to lafiya launi suke mai afuwa wa idza khadabahumul jahiluna can cikin suratul furqani da ake kwatanta sifar mu'mini ibadur rahmani Allah na kwatanta sai da wa idza khadabahumul jahiluna in jahilai suka yi masu maganganu kalu salama sai su ce mu ba ruwan mu mu aminci in mutum shi iya zagiye to kai ka iya zama lafiya larabawa na cewa wa kullu ina'in billazi fi yanzahu kowace kwariya abin da ke take bayarwa wanda jahilci mai jahilci ya yi ma jahilci kai shi ka kyale to sai dai ya mawani in ya tashi sai dai ya mawani to in kai kai shi ka kyale shi kaga ba a faɗa kenan malamai na cewa wai ba a kashe wuta da wuta in mutum ya hura wuta ya zagi kai ka ce mai alaba da hakuri sai dole ya hakuri ko in ko karama to magana ta tashi kenan sai sai dambe sai faɗa sai abin da dama so yake ku faɗa to sai kai shi ka kyale shi ba ku faɗa ba sai kaga zan an yi an zauna lafiya an yi wani lokaci wani mutum ya zo yana ta yi maman sai da bakar maganganu marasa daɗi gaban sai da na rasulullahi yana ta yi masa maganganu marasa daɗi ya yi masa ya yi masa ya yi masa to sai sai na bakar sai rama ɗaya da ya rama ɗaya to sai manzon Allah sallallahu alaihi ya tashi daga wurin sai ce abin da ya sa na ta ya rasulullahi ni na yana ta yi mani dan na yi ɗaya kuma sai ka tashi sai ce ai sadda kake kai sanda yake ta zaginta mala'ika na nan na rama maka da ya ma zagi sai mala'ika ya rama maka da ya zagi sai mala'ika ya rama to amma da ka buɗe baki za ka rama sai na ga mala'ikan ya tafi shaidan ya zo sai na san tashi hankali za a yi shi sa da tashi ashe in aka zage mu ba mu rama ba ashe shaidan ke mala'ika ke rama mana to saboda haka ana son in jahili mai wauta ya ma wauta kai kai hakuri in kai hakuri to sai ka zauna lafiya kuma a zauna lafiya kwarai da an hulun manzon Allah da haka sai na Umar radiyallahu an an karanta mai wannan aya kuzul afawa wa amir bil urfi wa rasul jahilina kullum ana hidin wannan inda malamai suka tashi ba da hakuri aka dibi hakuri da irari ana kawo wannan uwai na jibil hisnin da yadda kunci hurru dan kai shi hurru dan kai sahabin manzan sahabin Umar ne yana daga cikin wanda Umar ke kusantawa gare shi shi yana daga cikin hafazatul Qur'an ya arama ya hadisi al-Qur'ani to sai sai da Umar dama malamai na cewa shi Umar mafi yawan yan majalisa shi mahaddata alqur'ani yana buƙatar ya jawo masu alqur'ani kusa da shi abin da yasa qur'ani cikin shi kowane ilimi ke akwai in ka jawo wanda ya san qur'ani to ka jawo malamai ka jawo wanda suke da ilimi cikin su akwai wuran nan mun yi bayanin cewa manzo Allah sallama wanda ya haddace sura kaza to in ya haddace sura kaza to shi ke jawowa kusa da shi ya maida kusa da shi ko da rasuwa yayi shi ke sawa kusa da gawar musu kusa da yau inda za a mai sallah saboda ka shi kaga Umar ya gaji haka wurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Umar sai wai shi wai na dan hisin ya ya zirci dan uwan shi huru dan kai yace dalla ina so ka hada ni da shugaba Amirul Mu'minina ina da bukata wuri shi to shikenan sai kai shi wuri shi yace nayi bako dan uwana ya zo wuri na amma yace in kawo shi yana da bayani da ya zo wurin sai na Umar an bayan tashi majalisa shi wannan hurar dan kai sai kai shirin sai na umar sai yace da Allah dama abin da ya kawo mun ji kana ta yin alheri amma mu alheri naka dai har yanzu bai zo wajen mu ba kuma ana cewa kana adalci mu dai adalci ba mu gan shi ba har yanzu hidi ake kana adalci ya kama yi ma Umar maganganu marasa daɗi sai Umar ya hasala dan ko nasiha za ta yi ba a san kai nasiha cikin fashi ana son kai nasiha cikin ladabi bare shugabanni shi shugaba ko yana da laifi in zaka mai nasiha sai ka fara dan yabawa tukun ai ana muna jin abin da kuke na yakin alheri da kama da kaza da kaza amma da yazo ta ce wannan abin da kuke yi to sai ga girma Allah ya bashi ga kuma komai yana ganin karkashin shi yake in ka ta san mai da zafi to shi fa sai ta so da zafi to amma in ka yaba masa ka yaba masa kace sai dai kuma wuri kaza muna bukata a dan ƙara jibawa a dan yi gyara wurin ko kuma wanda aka sa ba su kulawa da abin sosai ka gane ko ya kamata Allah bai masa magana ka rika kula ka kai ka kamar da laifin waje shi to to in kai mai haka sai an sa to shi to dai da sai kama yin abin gace gace kuma da ya tashi zai zai hukunta shi sai wannan hurar dan gaske shi ya ya amirin minina manzon Allah Allah ya yi ma manzon Allah ya ga ya manzon Allah wata aya yace mai huzul afawa wa amir bil urfi wa aril al jahilina yace wa inna hadha la min al jahilina yace kaga wannan yana daga cikin jahilai dan bai san yadda ake zama da shugabanni ba bai san yadda ake nasiha ba dan ita nasiha ba ta da dadi qur'ani ma ce yayi wannan sahaba lakum walakin la tuhibuna nasiha sadda duk za a ma nasiha in kai wani kuskure sai ka ji baka ji dadi ba to shi yasa ake son a lallaba a wajen yin ta ba a son a yi ta gace gace kwarai da gaske kuma sai Umar ya kawo da kai ya hakuri ya kyale shi ya ce ya tashi haka ya tashi sai da ya taso ya ce kafin ya tashi kai ni da da na san ima in tambaye ka wace irin magana kake da ita wajen aminu ka hanka je ka gaya mashi saboda haka ba a san nasiha in za a yi ta to a sayyidina an ce ba taba samun mai hakuri ba kamar sayyidina Hassanu dan Aliyu jahilai su ma mutum bayani eh hakuri ba kamar sai dan jikan sayyidina Aliyu ba dan sayyidina Ali shine sayyidina Hassanu jikan sayyidina Rasulullahi to malamai na cewa ai bai yada kasa ba jikan annabi dan yi hakuri ai kaga dama ya gada ni ko da annabi ai shine shugaban masu hakuri ba wanda aka cutar ya haƙura bai rama cutar ba kamar manzan Allah dama shi aka fafa ma'ai an an dade ana ana masa wani bawan Allah ya gani yana ganin shi kawai ya ce wancan wani ne aka ce ai dan sai da Ali ne Hassan ne ya kama shi ya ta zaki ya ta zaki ya zaga iya ta zaki sai ya ce ka gama ya sauri ka gama kan mu shiga cikin gari in mutane suka ji kana wannan zagin za su fa yi aiki kan kama eh ta sauri ka gama kan mu shiga cikin mutane su ji kana aiki eh shi wasu suka ji ba su iya hakuri to ji wannan magana mal ko inda wani ya sai jawo mutanen a zo a hukunta shi ko sai ya tambaye kuma ya ce Allah ina ganin kamar bako ne kai ba ɗan gari ba ne ya ce shi bako ne ya ce to kana da masauki in baka da masauki ka zo ka zo ba ka gane ku bayan ya ya yi mai zagi kuma gaban shi yana masallaci bisa mimbari a hau a zage shi a zage baban shi ka gane ku a amma ya haƙuri gobe kuma ya koma juma'a inda mun ne so ce ai ban kara zuwa masallaci da masallacin kana cikin masallaci kana zanna ai hudu ba cikin hudu ba a zage baban ka a zage ka amma dai yayi haƙuri ya kauda da kai ga wannan jahilci masu jahilci farar ne kuma in Allah ya sa ana haƙuri da jahilci masu jahilci da wawatan masu wata sai a zauna lafiya bar fara Allah ya san in ka tafi cikin suratul fusilat Allah na ta idza fa billati hi asana sayya fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yalqaha illa alladhina sabaru wa ma yalqaha illa zu hazzin azim wa ma yanzagannaka min ash-shaytan nazaku fasta'in billah saboda haka Allah yake cewa manzon Allah in an ma mummuna kai kyakkyawa in kai kyakkyawa to shikenan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun sai wanda ke da kiyayya tsakaninka da shi ya zamka annahu waliyun hamim ka ce masoyinka ne mai tsananin soyayya gare amma sai Allah ya ce wa malakaha ba mai an sa irin wannan shawara illa allazina sabaru sai masu hakuri wa malakaha ba mai amfani da wannan shawara illa zu hazin azim sai abucin rabo mai girma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana eh ya ka duk masarifin halaka suna cikin wannan magana da manzon Allah ya gaya mana an ta ko an manzala maka kuma je zalunci yana shirin ko kara zaka kai shi ko wani abu za ka yi ko mataki za ka ɗauka kan shi sai ji ka yi shu ya zalunce ka amma ka yi shu to in kai bai akuwa to haka ake so mutum ka je bare shi neman wata alfarma sai ya hana ya hana kai kima ran nan shi sai gashi Allah ya kawo shi wurin ka yana da bukata ba cewa za ka yi ba ai nan kai ma na bida ka hana ni ni ma ban baka a'a ka gode ma Allah mana da wanda ka da wurin shi ya hana ka yau gashi salatul aqdar sun jawo shi yana neman wurin ka gane ko shi Allah ya kaskata har ya zo da daurinka to in ka ce ka hana shi ai ko zama ɗaya kenan ko a sai ka bashi haka sai na alaji ce ai gori Allah mata ya ka kawai ga wanda ka bi da ya ruri shi hana ka yau shi gashi ya zo na neman wurinka kai sai ka dauka ka bashi wata sulaman kada haka ka sadu da wanda yake maka mutum na zuwa wurinka to sai ka kaga ya bazowa ba ka ce ni ba bazowa a bari wai da mashi ke zuwa ban ba ruwana da shi a kai kokari ka duka zuwa wuri saboda haka irin wannan abubuwa sun ke kawo zaman lafiya shawarar da Allah ya ba manzon Allah shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya aiki da ita har ya ba mu gashi nan yayi ribar ta kuma ana ta amfani da ita cikin duniya da Allah mu saba da hakuri duk wautan masu wauta sai mu rika hakuri da ita sai a zauna lafiya kwarai da gaske amma ba an ci ka zauna sakare ba duk wanda ya ba kai ka ka ka kyale shi in hakkin ya kamata kaga za a rika cin mutuncin ka to ya kamata ka dauki matakin hukuma ko matakin abinda abinda ba a so dai fada ko a zanna ita wauta irin wata gaba a ce har ta kai har an sauke ta wasu ma har a gada wajen yaya da muna fatan Allah shi ba mu hakurin zama da ƴan uwan musulmi balle ma ƴan uwa na zumunci su ya kamata duk mutum ya hakuri da su wajen dan an ce ka zama da su kamar zama da maraya ne shi maraya ya ruka shi akwai lada to amma da ka ce za ka rike yanzu nan ya kayyata cizguna ma maraya har sai ka kai ka ce kai in dai lada ki ni na hakura da yake saboda matsalar shi to haka shi ma zama an ce ka zauna mutane da lafiya bala yan wanka to su kuma yan wanka sai Allah ta jarrabawa ya ta kawo wani matsala dan a samu dai ku saba dan shi ke nan din abin da aka ce ka yi sai ce sai an yi dan ka zauna lafiya to dan Allah mun san shi nan na haka sai mu kokari mu rika irani akan jahilai marasa duk sadda mutum ya ma abin rishin hankali to a daidai nan su take jahili kwarai da gaske saboda haka innamat tawbatu ala alladhina ya'maluna su'a bi jahalati ko wannan bi jahalatin nan mutum ya aikata sabo aka ce bi jahalatin aka ce daidai sai ya aikata wannan sabo ko shi wane ne bi jahalatin ya shi ai da ya san girman wanda zai saba da ba aikata ba to bi jahalatin ne khudh al afwa wa amr bil urf wa an an al jahilin wa iman su waje wannan aya ta sauka
في عرضه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب wannan aya ta sauka wannan zo da fikirsi cikin kwaɗaye shi sallallahu alaihi wasallam mai tsira da aminci ala imani a bisa imanin ammihi amminsa ma'ana amminsa shi wanda da babansa da babansa uwa ɗaya uba ɗaya shi ne ammi akwai ammi shigigi akwai ammi da abi wanda da babanka da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya shi ne amminka shigigi wanda da babanka da baban shi uba daya shine amminka labi akwai gado tsakanin ku shi yana gadon ka ɗansa na gadon ka eh kwarai da gaske to shi amin shi ne abu abi malik mahaifin sayyidina aliyu radiyallahu anhu manzon Allah shi abu talib ya taimaka manzon Allah taimakon kuma na ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da aka haife shi mahaifinsa ta kare ne shi aka kai wajen halimatu sadiya ta rene shi babansa dama tun yana ciki wata shida babansa ya rasu to kaga ya maraya ne ke da aka zo sai kakansa abdulmutallif shi ya kama shi ya rene shi ko da aka bada shi hannun halimatu sadiya shi abdulmutallif shi ya bada manzon Allah to da ta maido shi shi ma abdulmutallif bai yan abin gaba manzon Allah na shekaru kima sai abdulmutallif ya rasu kakansa to sai ya ma wan baban shi wasiya da manzon Allah shi ne Abu Dalib ya ce ta Allah ga nan wannan marayan dan dan uwanka ne ka kula man da shi ka rike man shi sai ama shi kuma aka yi sa'a dama shi ma wanda ya kamata in wasiya ne ka san da kaga an ba ma an ban ma wasiya dama ka cancanta duk inda kaga an aza kaya dama an iya ɗaukar su shi yasa ake aza su yanzu zaka ga wasu gawa ga kane ga amma yan uba zai tafi sai ya ganin kanan shi ya cancanta ya ban ma wasiya sai ya kira shi ya ban mai wasiya akwai wani wanda ya gaya mani yana da wa yana da kani yana da mai shi kamar na uku ne ko na hudu gidansu amma da baban shi zai rasu sai ya ce mai da na rasu ka kira da wani da wani siman wanka kuma ka je gidan wani ka fito a zo za su zo siman sallah shi bai da wancan manya-manyan ba ya san haka kyalin za su kira wasu sunne siman sallah ya ce kakka suke ka bari su je su kai za ka yi sa ma kaga wannan ya ga shi zai ya dauka shi ya sa ya sa shi ya yi abin ne shi manzon Allah kaga akwai yan uwa da yawa Abu Dalib Abdul Muttalib akwai yan uwa da yawa amma ba wanda ya ba wasicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abi Dalib mahaifin sayyidina Ali shi yasa shi manzon Allah ya tashi gidan Abi Dalib kuma ya tashi ya san gidan cike da bai kwarai da gaske tun yana matashi ban so ya ce yaro ya tashi a nan gidan kuma ya san duk wani da ake cewa gidan shi yasa ma da manzon Allah ya yi aure ya aure shugaban mu Khadija radiyallahu anha sai ya kira shi dan uwan Abu Dalib Abi Dalib din Abbasu ya kira ɗan uwansa guda Hamzan ya kira su ya ce, Ni na zan na gidan Abi Talib, na ga gida ne inda akwai matsalan rayuwa a ciki. Wato, akwai shi Abi Talib yana daga cikin mutanen da bai da abu mai ƙarfi a cikin gidansa. Sai ya ce, Ku zo mu rage mai nauyi. Ya ce, Ka bayya mu rage mai nauyi. Ya ce, Ni zan ɗauki Aliyu in mai shi gidana. Kai kuma Abbas, ka ɗauki Akilu. Kai kuma a Hamza ka dauki Jafaru ko ko Jafaru da dauki Hamza aki da dauki wannan da ke akiru yace kaga in muka dauki yaro guda uku gidan sa mun rage masa nauyin gida to shine suka tashi hannun mun dan saboda kace yasa sayyidina Aliyu radiyallahu anhu ya tashi hannun manzon Allah tun annabi na farkon auren shi don Hadiya sai dauko shi mai doshi gidan shi shi gidan manzon Allah ya tashi shi kuma Jafaru ya tashi hannun Abbas shi kuma Hamza akiru ya tashi hannun Hamza saboda haka shi manzon Allah ya kyautata mashi shi Abu Dalib har yake cewa matan mata Aliyu mata matar matar shi Abu Abi Dalib yake ta fada mata binta Asadin ummi ba da ummi yake ita mata Abu Dalib ita ce uwata ta biyu bayan uwata mahaifiya saboda saboda kada kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kabarinta bayan ya shiga cikin kabarinta an gina kabarin bayan an gama ginin ya shiga ya kwanta ciki yayi addu'a ya ce Allah ka kiyaye ta kaza ka kiyaye ta kaza ka yalwata mata cikin kabarin ana san in mutum ma alheri ko ya mutu ka bi shi da alheri ya ce wace wannan mate sadda na zan na gidan gidanta gidanta wajen mahaifin da ta kyautata mani shi kuma za Allah dama duk wanda ya kyautata mai sai ya kyautata mishi kaga har kabarin ta sai da ya shiga ya juye jikin shi ya ce ina roƙonka Allah dan girman dan girman annabawan da suka wuce kamin ni Allah ka yarwata mata kabarin ta ka bata cikin kabarin ta mahaifiyar sai na Aliyu ba Fatima ta binta Asadin radiyallahu anha wannan Abi Dalib to shi manzon Allah an aiko shi da Allah ya aiko shi to Abi Dalib ya dan yi jinkiri wajen yadda da shanin aikin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasu ma na cewa bai ansa ba saboda shi latije ne cikin su shi kuma al'ada latije komai yana tsaya jinjina eh shi yara sun yi afsa ma ba dangana farko amma shi latije komai ne da ya tsaya ya dubi gaba ya dubi ba ya dubi komai shi yasa manzo Allah ya ce Allah ina ina wasikin ku da samari alheri yace Allah ya aiko ni latije suka tsaya suna ta karna ta karna amma samari suka ansa suka to mafi yawan gudunmuwar da aka samu an same shi daga wajen samari amma su latije sun dan tsaya suna dan ja da baya to amma shi Abu Dalib ya yarda da manzon Allah ya san manzon Allah gaskiya ne ya kare manzon Allah duk abin da ake na ba da gudunmuwa ya yi manzon Allah shi yasa sai rasulsa ta zo ɗaya lokaci ɗaya da shugaban mu Khadija shugaban mu Khadija ta taimaka manzon Allah ƙwarai ba komai ba saboda a mata ma ana kyala manzon Allah saboda bai hali da kan tana da mutunci ko tana da kuɗi eh saboda haka duk abin da za a yi ma manzon Allah sai a kyale shi saboda shugaban mu Khadija shi ma Abu Talib da cije ne cikin su duk wa'annan wa'anda suke manzon Allah wani abu to kamar babban wansu ne wasu ma baban su ne to saboda haka saboda kasancewar shiga cikin garin Makka to duk wani abu da an taso manzon Allah aka ga duhun shi ya kyale shi kuma in ya ga za a za a yi wani manzon Allah sai ta kaburki sai aka sake a mishi kaza to sai Allah ya sa da rasuwa Abu Abi Talib da rasuwa shugaban mu Khadija sai ta zama lokaci daya sai aka yi wannan rasuwa lokaci daya sai manzon Allah abubuwa suka taru duk masu kawo dauki ba su nan amma manzon Allah ya ambaci wannan shekara shekarar rasuwar Khadija da shekarar rasuwar Abu Dalib yake mata Amul Huzn shekarar damuwa eh manzo Allah ya damu kwarai dan wa'anda suke dan kakkaucewa saboda sai ka taso suna nuna damuwa kwarai suka ce manzo Allah abinda bai dace ai mai ba to shi taimakon ma da ya ma annabi gaskiya da wuya a samu wanda ya mai shi shi Abu Dalib da kwarai to shi yasa wasu na cewa ya musulunta wasu na cewa ba musulunta ba wasu na cewa shi ma Allah ya tada shi kamar yadda aka yi ma iyayen manzon Allah ya yi imani da manzon Allah wasu na cewa a'a ai tun ma ba wai wai tun yana bin da shi ya musulunta to maganganu dai ne guda biyu eh kwarai da gaske to amma alhamdulillah ga sunan masu tafsirai sun gawo kullum dai ko in an yi magana mai daɗin da muke son mu ji kwarai da gaske to in an ce ya musulunta dan an ce kashi abu da ya musulunta sai ne wani abin da samu cikin imanin ka ai ba na abu bane ba ko ba wata ta karuwa za ka in ba ce ba musulmi bane ba wata raguwa za ka bin kake ya musulunta to saboda kan kake ya musulunta shikenan in an je can Allah dai shi ya san yadda aka yi ko to saboda haka shi yasa dai da yawa wasu malaman suna cewa ba haka bane wasu suna cewa haka ne ƙwararru wai da yake cewa innaka la tahdi man bi innaka innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء والقرب أعلم بالمهتدين الله يكتب من ذن الله lokacin da manzon Allah yake ta faɗayin Abu Talib ya musulunta Allah yake ce ma manzon Allah innaka ya rasulullahi kai la tahdi ba ka shirya da man abota wanda kake son hidaya ta ku shirya ce walakin Allah amma dai Allah ya hadi shi ke shiryar da man ya sha wanda yake son shiryarwa wa huwa a'lamu kuma shi ne masani ga bilmutadina da wanda suke shiryayyu shi ya san wanda ya kamata a shiryar to shi ko Allah da abinda manzon Allah yake so shi ma yana son shi kada na rata kalluba wajhaka fa walli wajhaka shadar masjidil haram ko eh na mun gari kana son ka juya alqibla alqibla ka dawo domin mun do abinda kake so din zo zo kai ka gane ko to saboda ka shi duk abinda wani ne ma manzon Allah waka yana ce wahas fata bil hudati kulli amrin falasta tashawu illa ma yashawu Allah ya kebance ka manzon Allah da shirya duk abin da kake so sai Allah ya ci shi ma shi yake Aisha tana cewa ara anna Allah sari'u fi hawaka tace ya rasulullahi ina ganin Allah kamar gaugawa yake duk abin da kake so sai ma to shi yasa kike ganin irin wannan soyayya da Annabi ke so Allah ya shirya da babban sa shine Abi Talib to Allah ya cika masa burinsa an da yake abin ne saboda wanda suka zagaye shi su abu jahil su shaibatu wata bilis da shaibatu da suka zo suka zagaye annabi ya zo yana cewa baba ammi ka ce la ilaha illallah da ka haɗe dai shi kenan komai ya kare sai ya ce su kuma na sace kaka sake ka ce kaka sake ka ce in ka ce ai kafin ya samu ka gane ko shi yana lallashi ya ce to bayan ya taso sai abbasu ya zo wurin manzon Allah ya ce bayan ka taso ya faɗa ka gane ko sai shi kenan ko shi abbas ai dan uwan shi ne ko sai ce bayan ka taso ya rasulullahi wannan kalmar ya faɗe ta shi abu ya bada shaida saboda haka mu kuma yarda da shaida abbas ko ai ya faɗa din kenan ko amma dai su masu tafsirin su rubuto dai cewa dai su ba su gamsu da haka din ba amma dai akwai haka din imam an-nawawi yayi bayani mai yawa shi ko imam an-nawawi kowa san shi wajen hadisi ko kullum muna faɗa shema sahihi muslim sharhi shi mutum ya ji ba tafsirinsa rawar labi to ya yi bayani shi yana bangara wanda suke cewa ya musulunta da ko tare da gaske to saboda haka kullum dai kamar da na faɗa da farko dan ka ce ya musulunta a lafiya da wani dan ka ce kuma bai akwai wanda suka ce bai musulunta ba akwai wanda suka ce ya musulunta in ka ga dama ka dauki bangare ɗaya in ka ga dama ka dauki bangare ɗaya saboda haka alhamdulillah alhamdulillah shukuru gashi nan dai Allah ke cewa innaka la tahdi man ahbabta dama shi Allah haka yake wani lokaci ya ce manzon Allah ne shi ke shiryarwa wani lokaci kuma shirya hannun shi take dan can sura da muka fito can cikin suratul anbiya ne ko yake cewa innaka la tahdi ila siratal mustaqim ko ku suratul hajj ce wallahi kana shiryarwa ya rasulullahi zuwa tafarki madaidaici kuma can farkon bakara ce laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha to duk wannan ayoyin haka suke amma manzon Allah ba shi ke kirkira shiriya ba ya sa sun zuciya a kira yake to kaga shi ke mai shiryarwa da shi da shiriyar shi ake samun shiriya amma shiriya wanda ke halitta ta duka baki da sa cikin zuciya shine Allah subhanahu wataala sai ka diba ka wannan zalafi hirsi ya wannan aya ta sabta cikin fadayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala imani annabi a bisa imanin annabi sa abi talib abi talib wa zalika yadda abin yake annahu lamma hasadahu wafat lokacin da wafati ya halarto ma Abu Talib جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masa وقال ya ce يا أم ya kanan ya wan baban mu ko ya baffan mu kamar da fulani ke fada نعم قل لا إله إلا الله ka fa- ka ce la ilaha illa Allah كلمة أهات لك بها عند الله in kai da kalma daya to zan kafa hujja wurin Allah da ita فقال sai ya ce يا ابن أخي ya kai dan uwa dan- dan uwana قد علمت أنك لصادق ya ce wallahi na san kai mai gaskiya ne ya wannan mata ita مم. ولكني أقرب أن يقال جزاء جزاء عند الموت jaza'a jaza'a نعم walakin ni amma ni a karafu ina kin an yi kala a ce jaza'a ya razana عند wurin الموت mutuwa wai eh, razana ya biye ma ya biye maka sarkar da ya zo da suwa
ولولا أن يكون عليك wa ala bani abika gararatin ba'di la qultuha نعم bai kin gudun kada a rika yi muku gori a ce na ji tsoro na ji zahin mutuwa shi yasa na fidi wannan kalmar yace da wakin gudun ka a rika in mutu in ban maku magana gidi in ban maku a rika gidi maku magana yace da na haɗe ta wala qarartu biha ainaika da na sanya ma idanu da ita عند الفراق wurin rabuwa
لما أرى من شدة وجهك dan abin da na gani limara dan abin da na gani min shiddat wajadika dan tsananin bejanka kuma ونصيحتك dan irin nasihar da kake ثم أنشدك sannan ya ya waka ya ce ولقد علمت بأن دين محمد min khair adyan albariyati dina لولا الملامة أو هزار محبة wajadtani samhan bi zaka mudina نعم wala kada alim wallahi na sani da anna dina muhammad cewa dai addini annabi muhammadu من خير أديان البرية yana ga mafificin addinan ta halakai dina addini نعم لولا الملامة baitin gudun zargi أو هزار محبة ko gudun kaɗan bar abin hidi baya لوجدتني سمحا da ka same ni mai rangwame بذاك an jananka مبينا mai mai- mai- mai- mai- mai bayyana da na- na bayyana wannan addinin naka ولكني amma dai سوف أموت على ملة الأشياء hakika zan mutu a bisa eh, addinin nan na shekwanne shi ne iyaye latijai عبد المطلب abdulmuttalibi وهاشم da hashim وبني عبد المنادي da da da ƴaƴan arzunaki to inda ya ya tafi da addinin sa ai su dama duk musulmi ne tunda ai eh, Allah na gama ya mana cikin Qur'ani dama su sun mutu kafin Allah ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah, cewa Allah ya bai mamako na ma'azubina kana basara sulahu kwarai da gaske. fa'ata فأتى علي fata ala ibnihi fata aliyu ibnihi lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai aliyu ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقال ya- له ya ce mashi أمك قالوا هل ya مات ce babanka wanda yake bisa hanya mai kyau ya rasu فقال له sai ya ce mai izhab to Izhab.
je wa walihi kai mai kabari ka suturta shi وما تقدم abin da ya gabata من أنه لم يؤمن حتى مات abin da ya- aka ce wai bai bai- bai rasu ba har sai in bai bai yi imani ba har ya rasu هو الصحيح shine ma- wanda malamai suka ce ingantacce وقيل an ce إنه أغري shi an raya shi وأسلم ya musulunta ثم مات sannan ya rasu wani kila hadha alqawl an karɓo wannan magana an ba da sufi daga wani da sashen sufaye mu wani sufaye ne malam muke da shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a da ya kira da ya mutum addu'a sai ya sai ya sai ya musulunta ko kwarai da gaske saboda haka sayyidina Abubakar ya zo da sadda manzon Allah ya zai zai bayyana kira sai kafirai kun sa suka mai abin da suka mai suka suka bubbuge suka bubbuge aka dauke aka kai shi wajen mahaifiyarsa to da aka je wurin sa sunan tabarradu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya dace cewa da Allah ya Rasulullahi ga mahaifiyata na mata addu'a ta musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata addu'a ta musulunta to kaga ta musulunta ko manzo Allah in Allah ya tashi yana iya wani mutum sun yi shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kashe shi shi zai kashe manzon Allah shi da abokin shi sanda aka yakin badar to da aka yakin badar sai sai aka kashe mutane da yawa shi wannan mutum sai ce shi wallahi wannan yaki tunda aka yakin badar an kashe mai wani an kashe mai wani an kashe mai wani amma abin da yana damun shi yau duk bisa faɗin duniya nan ba wanda yake ji ma haushi kamar Muhammadu ya ce wallahi bakin bashi da ake bi shi da kayar ƴaƴan shi marayu da yau duk abin da za a in dai kisa ne gudun su kisa ne to da shi duk dubara da zai sai ya ji ya kaso shi ya rama eh sai abokin ya ce a dan bashi ba damuwa ka gaya min bashi da ake mai da zan biya min yace ƴaƴanka kuma zan hada su cikin ƴaƴana duk abin da ne musu zan musu in dai zaka mu wannan aikin za a za a je ayi shi kenan ya shirya ya taho Madina ya sama takobi guba ya taho ya taho ya hawa jan manzon Allah sai ya zo ya ce gashi ya zo amma fansan dan uwan shi ya zo sai sai Umar ya gan shi taho da shi rufe su wani ne to ya tafi fansa da dan uwan shi taho shigo da shi manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo da shi aka shigo da shi yace ka ce fansa dan uwanka ka zo yace kwarai ma ku fansa shi nazo yace to ita kuwa min da ka so ka taho da ita cikin riga ita ta mike shi me za a yi da ita na'am yace to in ma dai an taho da ita za a yi wani abu ai ba ta yi amfani ba inda ya zuga ni gaban ka sai sai yace ni ba ka taho da bana fasa dan wanka ka ji kare da kuke da wani cikin dare kuke wannan shirin ka ce bai cin ƴaƴanka da matanka da da da marayu da da ka zo ka kashe shi ne ka taho kai wannan ka ce wani fasa dan wanka yace wallahi yace da abin da kake faɗa mana cewa ƙarya ne amma ni na tabbata ba wanda ya wannan magana ko dan wannan da na baro na san bai yi wannan magana nan ba bai cin Allah ba wanda ya san wannan magana yace to Allah shi ke gaya mana shi ya gaya mana yadda aka ya ce to ka musulunta mana sai ya ce a shi ga har yanzu akwai magana ka gane ko sai manzo Allah ya dora hannun shi bisa ya ce Allah ya shirye shi sai gashi ya shirya ya koma bisa shi manzo Allah eh Allah yana ga dama ya hidi mai manzo Allah duk abin da yake so bawan sani ko dan ya ce mai innaka la tahdi man habata laysa alayka hudahu dama shi ma ai bawan shi ne ko yanzu ba ko min dan shi ko gwamnati ne ko shugaban kasa ne yasa shi daki ba sai ga mai abin da yake so ba amma in yi do waje ai shugaban kasa ne gwamnati ko ba ne sai ga mai ta magana ko saboda haka shi manzon Allah bawan Allah ne saboda haka dan ya ce bai da iko kan kaza eh dama bai iko shi din Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma mutane da yawa suna ganin cewa irin haka ya faru kusan ni ban ga wanda ya bayani irin Imam Nawawi ba Imam Nawawi ya yi kada in shi ya yanke magana cewa manzon Allah ya samu wanda yake so wajen babansa sayyidina Abu Ali bin Abu Talib ko warai da gaske saboda haka muna fatan Allah shi kare cika manzon Allah burin sa ranar kiyama kowa ga Abu Talib aljanna dan ya shiga aljanna sai sai mi zaka kai rage ka zai ai ba rage ka zai ba ko bare kuma mutara kowa ya samu rahama Allah da sai ya manzon Allah kada za a ce masa hajaru kuma dan kace sai ga aljanna kimi za ka tsare maka dan ba duniya ba tsare ma koyi ba ga kana an baka ko ila lahira ma dan sun shiga dai
وقالوا إن التبعون معك متخطف من أرضنا أولم نمكن لهم هرمنا من تجري إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
شما لله دم عمر ينا دا إير وانا رأي لله دم عمر an san ku da tsananin soyayya ga manzon Allah tsananin koyi a wani hadisi ya samu wanda ke nuna cewa ya ji manzon Allah ce ranar kiyama su ma zai fara ceto muna fata Allah hada wa gida cikin aljanna da yake cewa walakin nan la yahdi man yasha da yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin nan la yahdi man yasha nan kuma da yake cewa sawfa amutu ala millati ashiyai wa ma taqaddama in ka tafi daga nan inda yake cewa da fawari wa ma taqaddama abin da ya gabata min annahu cewa dai shi lam yumar lam yumin bai imani ba ko sai wakila innahu ala ba'd zuhur qawlu fadasa da yake innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka ba ka da ikon shige da wanda kake so ai la ka daga ala hidayati ba ka da ikon ba ka da iko bisa shirye da shi in kunta in ka ce anna baina hadhihi da ayati wa ayati in wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim hanafi na akwai bambanci tsakanin wannan aya da kuma waccan aya wadda ke cewa wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim na ujiba to aka ansa لأن المنفية abinda aka abinda aka kore daidai nan نعم wana daidai nan halukul ihtida'i نعم halitta shirye manzo Allah ba shi ke halitta shirye bai sa cikin zuciya نعم a'a Allah shi ke halitta shirya dama kuma ya riga yawo wanda zai shirya don kwarai da gaske to amma nan gaban mu ma ce cikin gaban ayi ya ce ko alam bil mutadin ولمثبت هناك wa abin amma abin da aka tabbatar nan ad-dilalatu الدلالة على الدين بقوله shiryarwa a bisa addini madaidaici qawluhu walakin Allah ya malamai na kwatanta kamar kyaure ne mai kuba daga ciki mai kwado daga waje ka gane ko to shi Allah shi ke da kuba ciki shi manzo Allah shi ke da kwadan waje ka ji ko to in ka bude kwadan waje in mai sakata daga ciki bai ja ba ya bude to in manzo Allah ya kira ka gane ko to in ba in Allah bai bude ba ya kaga ba da za a yi a shigo ko to saboda haka shi Allah ya sai an haɗu baki ɗaya daga ciki Allah ya bude daga wajen manzon Allah ya bude to shi kenan sai a amsa Kwarai da gaske. kuma akwai mutanen da ba ma wai shi Abu Dalib din ba wanda suke kiristoci ma wanda suke kafirai kinni wanda mutane sun ga sun mutu kafirai amma ranar kiyama a je a same su tsakaninsu da Allah sun musulunta ka gane ko kai kana ka ganin kai su ka gare amma sun je wajen mutuwa Allah ya yi masa ya albarkace su da da da, da an san musulunci نعم wanda ba wanda ya sani sai ubangiji Allah نعم wannan Allah na da wannan baiwa yana musu da yawa Kwarai da gaske. a ga hadisi mutum wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa hatta ma yakuna lahu bainahu wa bainal jannati illa zira'un ko fa yasbiqu alaihi alkitab ko fa yadkhulaha ko tsakanin shi da mu- da- da mutuwa da aljanna sai zira'i daya samu daya kawai sai Allah ya aishi rai shi sai ya abin nan. kuma shi Allah na iko da bisa kowane abu نعم walakin Allah ya bi man yasha amma Allah shi ke shirin da yake so fasal fasallim fasallim فسلم أمرك لله kai dai dan adam ka sallama lamarinka zuwa ga Allah فإنه أعلم بأهل السعادة Allah shi ne mahi sani da ma'abuta arziki وأهل الشقاوة Allah shi ya san wanda yake masu shakawa ولا يبالي بأحد Allah bai kula da mutum ba a'a ba mutum ake diba ba shi Allah yadda ya ga dama haka yake aje kayan shi
وقالوا إنك بالألوهية معك متخصص بموتنا أولو نمثل لهم حرمنا لننزل إليه ثمرة كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون wa qalu su waɗannan mutanen Makka kawo mutanen manzon Allah suka ce in nan tabi kulhulema aka in muka bi shirya tare da kai yanzu haɗan mai na dina ai za a fitar da mu za a fitar da mu za a fitar da mu min ha daga gare ta min har dina daga kasan mu ai za mu bar Makka ma a ta'ala ta'ala ubangiji mai sarki ya ce awalan numa killahu yanzu ba mu ne ba muka tabban muka tabbatar musu harama harami aminan amintacce ya amanu da bihi suna amincewa cikin sa minal igarati daga harahare wal qatali da da kisakkisa alwaqiina masu afkuwa min ba'dil arabi daga sashen larabawa ala ba'an a bisa wasu sashen larabawa suna cikin garin suna cikin aminci ai mu muka aminta da su kuma sun ce wai sun yi imani da kai za su bar garin a ai wannan maganin mu muka aza su mu da muka aiko ka da addinin muka ce su bi ka wannan bayawai da muka da aka ai mu muka yi ta jibe ilaihi samaratu kulli shay'in ana jawo abubuwa masu dadi samaratu ɗayan itacen kulli shay'in kowane abu su jiba ilaihi ana kawo su garin makka makka ba korama ba fadama ba ma ruwa hasali sai duwatsu ba wurin noma amma duk irin ɗan iccen da ka sani kake da shi garin ku in ka je sai ka ga yanda yake garin ku na garin ku kyau in ka ka mangwaro in ka je sai ka ga mangwaron da ya fi na garin ku kyau sai can za ka ga shi bale a yaba daɗa ka ganta kamar ta roba ko za ka ga kowane ɗan da yake ba kan ake yin shi ba amma kuma sai an ɗaukai an kai maka sai ya garin ku kyau sai ya garin ku sauki shi ne Allah ki ta zube ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna arziki ne daga wajen mu kowane abu mai kyau sai kaga an kai shi makka muka ga ya garin ku kyau in kai za ka ci ɗan rasu ɗan rasu ɗan garin ku to sai ka je can ka gan shi gwani kyau kwarai ko ba daga can ake yin shi ba a a kawo shi a kai dama annabi Ibrahim ya ce warzuquhum min samarati ko Allah ka azurta su ayan itace kowane abu dan yake kowane abu za ka gan shi garin makka kuma ba san ake shi ba kuma yadda aka ce samara ta kulle shi ne rizqan min ladunna to haka yadda ƴaƴan itacen ma to haka mutanen ma duk mutumin kirkin da ka sani to in ka je cikin makka za ka same shi kuma sai wanda Allah ya dade shi sannan yake zuwa rizqan min ladunna arziki ne daga wajen mu min indina walakin la tasaram amma da yawancin mutane la ya alamuna ba su sanin an annama na kuluhu haka abinda muke faɗa din nan gaskiya ne saboda haka ita maka Allah ya bata arziki ga wani ba Allah na cewa in ka zanna garin maka ko kai ko sunan ka rike raggaye za ka ci abinci ka koshi kuma za ka samu sutura ka gane ku shi yasa yan wanda suka yi suka kaka gidan can ba su su dawo in sun dawo sai su ga nan gaba nan za su iya ci ka sha ruwan sanyi ka sha lemu ka ci abinci ka ci nama ko duk ka karhin ka karhin abinci ka karhin nama ka haka shi sutura ko to ka ga yanzu wanda ke rayuwa irin wannan wani bawan Allah muka haɗu da shi ya ce wani ɗan uwan shi na ta tattaka shi kuna zama ba ƙasar ku ba kullum ana yi muku ana yi muku ana kai tsangwama ku da kun gani ku riga ku koye amma kun ki koma ga ita za ku koma can ku mutunta ku zama na cikin mutuncin ku sai ya kai shi gidan shi da ya gan shi ya ga firiza wajen guda uku cike da abubuwan lemu duk wani nau'i na ɗayan itace akwai ga naman kaji nan bangaren naman dabbobi sai ya buɗa ya gani ya ce to ka ga mu ya ce ka ga shekara ta ishirin da ko da uku ko da biyar a nan ya ce tun da na zo ban ga wuta ta kyafta ba ya ce in ga wutan wutar lantarki ta kyafta ban taɓa gani ba ya ce amma so kake in koma can Najeriya in ta shan wahala ko ta ya dole ya ce ka ga yanzu naman ya gwada na wani firiji kada naman ya ce ka ga tun lokacin arfa yake ga nan har yanzu ɗiba nake yana ci wacin lokacin da aka yi wai hadaya naman yana nan suna yana ci ko ya ce to amma in muka je can abinda ma za ta tafiya gagare ka ko ya ce to kuma yanzu ya ce duk nan masallacin da muke kusa da shi ya ce limamin an duk masu arzikin garin sai su kawo abinci duk wata sai an kawo in an baka wannan watan ba a baka wannan watan a baka shinkafa a baka taliya a baka mai a baka sukari a baka madara duk ga su nan ya ce ni an bani nau ya ce dama duk mai duk mai masallaci to za a ce samu mutum ko hamsin ko in kai sa'a limamin ya rubuta ka kai shi kenan domin kuna limamin ba na ana sallah yana kabale yana ba a duba tunani mai ya ko shi shi ke ba da ko to saboda haka kaga Allah wannan arziki ne na Allah rizqan milladin nan arziki ne daga wajen mu ko wani Allah ya bada saboda haka kaga ya ce to me zan dawo in yi nan Najeriya ya ce gaskiya da gaskiya ku ina ranka a to ko nan ba fuskar da ake aita yace ko ni yace ka gani nan din mai kuɗi inda nake san Kano ne ya kai amma ni ban da wannan dame ko na samu damar sayan kayan to ban da akwai abin da ban mallaka ba shine wutar lantarki yace duk irin abin ka ba ka mallakar ta yace amma nan ka mallake ta muna fata Allah ya gyara mana samu barka manzo Allah dan dai ba rike masa addu'a a zazzage su fatan Allah gyara mana lantarkin mu ko Allah ya gyara mana wutar mu sai mu samu arziki mai yawa kare ga mun dai muna kalallaba wani lokaci ruwan sanyi ya samu wani lokaci bai samu ba in dai da ta saka ke sa a gyara ai da sun gyara to to an yi zagi an yi zagi ai sai ta fatar da ita addu'a Allah sa ta gyaru ko da ba ma kuma mun je Morocco da muka je Morocco sai ba ta Nura Nura Abbas Mashi ya tambayi hotel da muka sauka to shine yake tambaya yake tambaya manajan hotel da ina ta dalla ina ina ina ina na janareton ko yake wanda yan wuta ta ta dauki suke kunnawa janareton su ina janareton su sai shi mutum ya tambaya wannan ne janareton su ya ce wai din ta dauki ya ce ake ta dauki wai me zai dauke ta shi an yi ma ai a kwatanta mai wai da wuta za ta dauke ma shi ne ta dauke abu bai san ana aje wani janareto ba wani bai san wani yadda wai ya ma ake ta ɗauke ne ni za ya ɗauke ta ka gane ku shi ya kwatanta mai wata wuta ta ɗauke saboda kafin a maido wuta na suke tare da janareta yake shi bai bai san wai ma sai sai ya kyale shi kawai wallahi haka wannan kasashe in ka je sai ka shekara talatin ishirin baka ga ɗauke wuta ba ko amma kun kana cikin buɗe baki a ɗauki ana safar a ɗauki ana tarawih a ɗauki ga shi nan dai abubuwan ne ga sunan Allah shi baka na Allah وكما ذكر من قرية فكان ميتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكما أهلكنا وقلنا نعمل وارثين
wa kama halakana da yawa muka halakar muka halakar min karyata daga alkarya bakirar majishata da a rayuwarsa ta sa yan garin suka yi suka yi suka yi adawa in in in mutum na cikin jin daɗi wani lokaci in ni'ima ce mai yawa to sai sai ya ga kaman shi ke ba kansa sai ya ga dagawa to in ya in ya ga in ya dagawa to sai Allah ya halaka wai wannan da kake kare ta a'a ahli karyatin mutanen alkarya ne suka yi girman kai da suka yi girman kai saboda abincin da abin da aka ba su a yi shi ha shine rayuwarta wa uridu bil karyata ahlaha an ana nihin da alkarye a a a mutanen alkarya saboda suna cikin jin daɗi suka rika girman kai suna rena mutane fasil to sai Allah ya halaka su saboda haka ita ni'ima in ta zo kyautata makwabtaka ake da ita in garinku Allah ya baku wadata ko gidanku Allah ya baku wadata ko kai Allah ya baka wadata to ka kyautata makwabtaka da wadata manzo Allah sallama ya ga abinci gidan Aisha inda ya ga abinci haka kaman an ci an dan abinci Aisha a kyautata makwabtaka da nema in Allah ya yi yace ita ni'ima in Allah ya ma ita to kai kokari ka kyautata makwabtaka da ita in ta same ka ba alfahari za ka yi ba kana dagawa kana jin kai ka kowa a'a ka rika taka tsantsan kana adanawa ko da Allah ya baka da yawa to kakai dagawa ka rika hiddo abun ana yi kamar kamar banna wannan ba a san haka saboda haka ba a san haka kwarai da gaske gashi Allah ya ce ya halaka alƙarya saboda mutanen da sun yi dagawa saboda jin daɗin alƙarya fa tilka masakinu ga gidajen su nan lan tutkan ba a zama cikin tamin ba'din bayan su illa kalilan sai kaɗan mutanen duk da aka halaka garin to garin ya halaka in ka ga mutum ya dan zanna wurin sai dai ya zo ya ga tarihi inda aka halaka wannan mutanen dai ya dan zanna kaɗan amma mutanen sun halaka duka baki ɗaya sun tafi lamarar ga masu wucewa yawma mutum ya zanna kwana ɗaya au ba arabu ko kwana ko sashen kwana wa kunna mun zan inji Allah na hannu warisina mu ne masu gada kowane abu duk wani abu da ka gani an same shi to sai Allah ya gaje wurin duk wanda dama zama ne wanda aka baka na tamfarare ka zauna nan gaba kaɗan Allah ya gada wurin in ya gaji kuma ya ba wasu kuma wasu su gada inna na hannu na risu laraba wa man alaiha wa ilaina yarji'un ko duk abin da ka gani bisa kasan nan sai Allah ya gaji shi baki da in ya gaji shi kuma duk mutane su koma wurin Allah dama duk kayan ne ana canji su sai wurin wannan su koma wurin wannan su sai wurin wannan su koma wurin wannan daga ƙarshe an gaba baya bayan juna to sai Allah ya gaji su duka baki dai sai a lalata su kike sai a koma wurin Allah a koma rayuwa ta ƙarshe wadda ita ce ta ha abada shi ne aljanna Allah ya ba mu sa albarka saboda haka ba a san bai ƙara shi ne a zauna ba tare da ba tare da gode ma Allah ba kusa da ganka da ni'ima ka gode ma Allah ka kyauta da makwabtaka da ni'imai kar kai banna in kai banna sai Allah ya haishi in kai kwabro sai Allah ya haishi a ka dana ka zama na rin tsakatsaki wala taj'al yadaka magalulatan ila mulkika wala tabsudaha kullal basdi faka kauda maluman masura ko saboda ka ba san banna ba san kwabo kuma ba a san a ci abinci a zudda ba a san a ci abinci a bashi cikin maguji a rika ganin tsokokin nama suna biyo magujinka ko a kudin saboda mutane a ce a Allah ba kuma ka ganin hasun ta sai ya sun hasun ba maguji a kai kokari da ka ci ka rage ka dauka ka ba miskini ko kuma ka ai bannar da za a ci ha lalata kwarai da wannan duk ba san haka insha Allah yake cewa ba tilka masakin ai haribata ga ta nan ta rushe bisa babai zulmin saboda zalincin su wal isharatu ishara da ake hilaka mai ludu ya zuwa mutanen ludu wa salih da salih wa sha'ib da sha'ib wa hud da da mutanen hud da yake ta fasil ka masakin mun lan tuskalmi ba da illa qalila fa inna safa domin matafiya ta murru tana gittawa tana wucewa ala tilkal masakin a bisa wannan wuraren وتنزل بها في بعض الأوقات tana tafka sashen wuraren marati da an lama marati tariki idza nazala li istiharahat in ya sauka saboda hutawa wa inna ma yastamiru fil galibi yawman aw ba'ra yawm cewa dai yana zama ne a saboda wucewa kwana daya ko rabin yini wanda dai ayi ke nunawa su mutanen makka da suke cewa in sun yi bi manzon Allah wani matsala za ta same su a'a ai dama akwai haɗaɗɗaru da aka halaka to ita makka Allah ya yi alƙawarin bai halaka ta amma mutanen da ke cikin ta wanda suka yi dagawa sai aka hiddo su daga gare suka ta wani kauye wanda ake cewa badar sai aka kashe su amma cikin garin makka ba a kashe ita dama Allah ya yi alƙawarin zai tsare ta kwarai da gaske a walam numakkin lahum harama na min tujibin ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna dan mun farkar da su wannan garin shi yasa suke abin da suka ga dama to ai a hiddo su sai salatul akadari da kudura da irada suka hiddo su suka hiddo suna cin kansu suka hito suka zo badar aka sa manzon Allah da mala'iku da sahabbai suka zo suka kashe su baki da aka jefa su cikin rijiya mun karatun can baya saboda haka duk wanda ke dagawa to sai Allah ya gama da shi Allah ya taimake mu da karfafa da kanmu ko kunna na da wasi mun zan mu ne masu gari kowane wuri وما كان ربك مولد القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مولد القرى إلا وأهلها ظالمون.
sai ga kamar shi ke ta kan zo a ita wannan hayar tana da dogon bayani muna iya dan kwana nan wurin da fatan Allah shi kamar lafiya zo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad rasulullah wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah tafsirin Alkurani mai tsarki kenan aka saurara daga masallacin Yaraduwa daga nan cikin garin Katsina wanda Malam Dahiru Imam ya gabatar a madadin wasu bayan Allah da suka ɗauki nauyin kawo muku tafsirin sai kuma gidan rediyon Alfijir Katsina da ya kawo muku sunana Awal Ahmad nake cewa mu sha ruwa lafiya.